نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باهك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدهدوا أتكين وانا مسلاتي نجومعا na Jibuwis Nepa Ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta Sa'adatul Islam a yau Laraba 29 ga watan Rajab hijira na da shekara 1446 wanda ya daidai da 29 ga watan Januwari shekara ta 2025 miladiyya. domin ci gaba da karatu da muke yi a duk rana irin ta yau a kuma duk lokaci irin wannan na bayan maghariba a cikin wannan littafi mai tarin albarka wato risalatun fi sujudi sahawi wallafar babban malami fadilatu sheikh muhammad bin salih al-uthaymin muna roƙon ubangiji ta'ala ya sanya wa malam wannan aiki nasa a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta kuma muka fahimta Allah ya sa karatun ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba satin da ya wuce cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki mun yi darasi biyar a cikin wannan littafin yau insha Allahu ta'ala zai zama darasi na afwan mun yi darasi hudu da taimakon Allah yau zai zama darasi na biyar insha Allahu ta'ala kuma ana wa bugun muna farkon shafi na ashirin da shida ne a wannan mahaka shafi na goma jaye mun zo gaban da malam ya mana magana akan mun shiga bangaren ragi a sallah ko a nan muke malam ya kasa su ya ce kashi rage a sallah ɗin alifin ya ce mana shi ne na ƙusul arkan a samu tauyewa ko rage wani abu da ya shafi rukuni daga cikin rukunan sallah ɗin na biyu shi ne za mu tashi ba'un ya ce mana na ƙusul wajibat ina ga anan za mu tashi haka ne malam ya ce na ƙusul wajibat tauye wajibobi daga cikin sallah mala yace idza taraka musalli wajiban min wajibati as-salati muta'ammidan batalat salatuhu idza taraka musalli wajiban idan mai sallah ya bar wani wajibi idza taraka musalli wajiban idan mai sallah ya bar wani wajibi min wajibati sala daga wajibobin sallah ɗaya daga cikin wajiban sallah muta'ammidan da gangan ya bar shi to batalat salatuhu sallarsa ta yi mai ta ɓaci kaga fa'idar da muka ce talhis na siffar sallar manzon Allah na haddace shi kenan ai ya iya kokarin yazo kan wajibi ya ce mana wahaza wajibun ko wahaza rukunun mun yi rukuni yanzu muna wajibi za a dinga tuno su yace wa in kana nasiyan in kuma ya kasance bisa mantuwa ne wa in kana nasiyan in kuma ya kasance bisa mantuwa ne yayi me ya bar wajibi daga cikin wajibobin sallah wa zakarahu kuma ya tuna shi wa zakarahu kuma ya tuna shi qabla an yufariqa mahallahu kafin ya bar gurbinsa mahallin da ake aikata wannan wajibin min salati a cikin sallah ata bihi yazo da shi ata bihi yazo da shi wala shay'a alaihi babu komai a kansa wala shay'a alaihi babu komai a kansa Allah ya samu na tare wannan atake yana mantawan ya tuna kafin ya bar gurbin da ake wannan wajibin kawai sai tuna ya bar shi fa kawai sai ya aikata shi ya ci gaba da sallarsa ba komai a kansa muna tare mala yace wa in zakarahu in kuma ya tuna shi wa in zakarahu in kuma ya tuna shi ba'da mufaraqati mahallihi bayan barin mahallinsa ba'da mufaraqati mahallihi bayan barin mahallinsa gurin wannan wajibin sai da ya bar gurin ya tafi aiki na gaba kenan a sallah sai ya tuna shi qabla an yasila kafin ya kai qabla an yasila kafin ya kai ko ya isa ila ruknin ladhi yalihi zuwa ga rukunin da yake bin sa ila ruknin ladhi yalihi zuwa rukunin da yake bin sa yake bin me shi wannan wajibin da ya manta din wajibin da ya manta din kafin ya kai zuwa ga rukunin da ke gaban wannan wajibin sai ya tuna Allah ya sa muna tare ya yi yunkura zai yi wancan ɗin zai yi na gaba sai ya tuna fa bai yi wannan ba mala ya ce raja'a fa'ata bihi raja'a ya dawo fa'ata bihi sai ya zo da shi zai dawo ya yi mai ya zo da shi tunda bai kai zuwa ga next gaba ba na idan eh ai kallon ne yasa na abin da na tsaya ni ba wancan na sama shi ya riga ya manta shi ne ya kuma tuna take ya tuna kafin ya motsa ya bar gurin shi kuma wannan ya tuna shi ne bayan ya tashi daga wannan gabar zai tafi gaba ta gaba ba gaɓoɓi ba ne a sallar na'am daga wannan gabar zai tafi gaba ta gaba ya yunkura zai tafi gaba ta gaban sai ya tuna wannan gabar bai yi ta ba ya yunkuro zai tafi ta gaba kafin ya kai ta gaban sai ya tuna bai yi wannan ba ya ce sai ya dawo tunda bai kai ga can ba sai ya aikata wannan din shikenan sai ya ci gaba da sallarsa muna tare ya ce raja'a fa'ata bihi thumma yukmilu salatahu wa yusallim sannan sai ya cika sallarsa kuma ya yi sallama thumma yukmilu salatahu wa yusallim sannan sai ya cika sallarsa kuma ya yi sallama thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim sannan sai kuma ya sujada domin rabkanwar wa yusallim kuma ya yi sallama thumma yasjudu ba ya yi sallama ba sannan thumma yasjudu sannan kuma sai yayi sujada ita kuma ta me don me zai yi ta lissahawi domin rabkanuwar da yayi wa yusallim yayi sallama wannan wace sujada kenan ba'di jayyid wa in zakarahu in kuma ya tuna shi ba'da wusulihi ar-rukn alladhi yalihi bayan isarsa zuwa ga rukunin nan da yake bin sa yake binwa rukunin da ya manta har ya yunkuro ya kai ga next rukuni sai tuno na bai yi wancan ba saƙota to wannan rukunin da ya manta ɗin ya faɗi saƙota ya yi mai ya faɗi fala ya ruji'u ilaihi ba zai dawo zuwa gare shi ba fala ya ruji'u ilaihi ba zai dawo zuwa gare shi ba fayastamirru fi salatihi sai ya ci gaba a cikin sallar sai ya ci gaba da yin sallarsa wa yasjudu lis-sahwi kuma yayi sujada domin wannan rabkanuwar da yayi qabla qabla an yusallima kafin yayi sallama ita kuma nan wace dai dan Allah muna tare Allah hawla wa la ilaha na amma to a dunkule magana nawa aka yi anan ne magana nawa aka yi anan ta kai uku akwai wacce barin wajibi daga cikin wajibobin sallah da gangan cikin hukuncinsa mai ba sallah barinsa kuma bisa mantuwa amma a tuna nan take kafin a bar muhallin gaba nawa biyu sannan kuma nan a tuna bayan an bar mahallin an bar mahallin amma ba a kai rukuni na gaba ba gaba nawa sai kuma wannan an tuna ne bayan an bar mahallin har an shiga rukuni na gaba haka ne guda hudu na farkon da na ƙarshen nan naga kamar ba su da matsala na farkon sallah dama ta ɓaci tunda da gangan aka yi shi kuma na ƙarshen nan tunda har ya je rukuni na gaba ba dawowa baya kawai zai ci gaba da sallarsa idan ya zo kafin ya yi sallama ne sai ya sujada ƙabali haka yake shi kuma na biyu shi kuma ya tuna shi nan take kafin ya bar mahallin kawai sai ya aikata shi tunda a take ya bar shi na ukun kuma shi ne mai ya bar rukunin da ya manta bai isa rukuni na gaba ba haka ne bai isa rukuni na gaba ba sai ya tuno to tunda bai kai ya fara rukunin gaba ba sai ya dawo kawai ya aikata shi ya dawo ya aikata shi ya yi sallama in ya gama sallamarsa sai kuma ya sujada ba'adi su kenan na'am haka abin yake ya fito yanzu muna tare ainihin tare ko jayyid idan bai gama fitowa ba dama malam ya buga mana misali ko ya ce misalu zalik misalin haka a kula da misalin sai mu ciro shi a wace gaba yake a can ya ce shakhsun rafa'a mina sujudi thani mutum ne ya ɗago daga sujada ta biyu shakhsun rafa'a mina sujudi thani ya ɗago daga sujada ta nawa ta biyu fi raka'ati thaniya a raka'a ta biyu fi raka'ati الثانية أركعة بيو ليقوم إلى الثالثة دنيا تاشي زوا تأكو تنوى ناسيا التشهد الأول ناسيا التشهد الأول ناسيا ينامي منتا تهير فرقو شيني ناسيا التشهد الأول ينامي منتا تهير فرقو mun hararo shi gashi nan fadhakara sai ya tuna qabla an yanhada kafin ya miƙe qabla an yanhada kafin ya miƙe sai ya tuna a raka'a ta nawa a raka'a ta biyu sannan sujada ta nawa sujada ta biyu a raka'a ta biyu zai tashi tafi kawai sai ya manta kawai ya miƙe kafin ya miƙe din sai ya tuna fa innahu yastaqirru jalisan to lalle shi wannan zai tabbata ne a zaune yastaqirru jalisan yastaqirru zai tabbata ne jalisan a zaunan fa yatashahhadu sai yayi tahiyar dama da me yaso ya manta a gurin kaga ya so ya manta ya zauna ya tahiyar zai miƙe ta ukun kawai sai ya tuna in ya miƙe fa bai zama tahiya a gurin yayi tahiyar ba sai ya tuna kawai to zai tabbata a zaunan fa ya tashahhadu sai yayi tahiyar thumma yukmilu salatahu sannan ya cika sallarsa wala shay'a alaihi babu komai a kansa a yayi ki a gaba hudun can da muka jero yana cikin gabar farko badalar salatuhu ne wanne gaba ta biyu kafin ya bar mahallin muna tare jayyid sai gaba yace wa in zakara in kuma ya tuna ba'da an yanhada ba'da an nahada bayan ya miƙe ya yunkura ya miƙe ya tuna bayan ya riga ya miƙe amma da ya miƙo din qabla an yastatimma qa'iman kafin ya cika a tsaye ya daidaita ya cika tsayuwarsa qabla an yastatimma qa'iman kafin ya cika a tsaye ya zama complete tsayuwa ta cika sai ya tuna raja'a wannan sai ya dawo fajalasa sai ya zauna wata shahada yayi tahiyar muna tare raja'a ya dawo a wani hali yake magana ne qabla an yastatimma qa'ima kafin ya zama cikakkiyar tsayuwa ta samu gare shi kawai sai ya tuna shi kenan raja'a ya dawo ina zaman kenan ko fajalasa sai ya zauna wata shahada ya tahiya thumma yukmilu salatahu wa yusallim sannan ya cika sallarsa kuma yayi sallama ya cika sallarsa yayi sallama thumma yasjudu lis-sahwi sannan yayi sujada domin rabkanwar wa yusallim kuma yayi sallama wace wace sujada zaya nan wannan yana wace gaba ne na'am gaba ta hukunce anya a duba ne na'am ta hukunce gt shikenan a salafi haka ne kuwa hakan ne haka tun da sun ce hakan ne na wa in zakara in kuma ya tuna wa in zakara in kuma ya tuna ba'da anistatamma qa'iman bayan ya cika a tsaye nan tsayuwa ta cika complete tsayuwa ta yi ya mi gama tsayuwa kenan saqata anhu to wannan abun da ya baro ɗin na zaman tahiyar ya faɗi gare shi sakata anhu tashahuda wannan tahiyar ta faɗi gare shi fala yarji'u ilaihi ba zai dawo zuwa ga wannan tahiyar ba na'am muna tare fayukmilu salatahu sai ya cika sallarsa fayukmilu salatahu sai ya cika sallarsa wa yasjudu lis-sahwi kuma yayi sujada domin rabkanuwa da yayi yaushe qabla an yusallima kafin yayi sallama shi kuma ne na wace gaba na'am gaba ta hudun to ina korar ta rage ina ga wannan misalin ya kore mana korar ko da saura ya yi alama ne ta khariji? ok zero ta khariji ne ya ce wannan ɗin imamu ahmad ya fitar da shi a musnad sannan kuma imamu dara kotuni ya fitar da shi abu dawud ma ya fitar da shi da ma wasunsu sun fitar da wannan hadisin an karɓo shi daga al-mughira amincin allah ya tabbata gare shi da yake ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ƙamal imamu fin raka'atai ne idan liman ya miƙe daga raka'a biyu fa'in zakara ƙobla an ya ya ƙa'iman in ya tuna kafin ya zama ya daidaita a tsaye falyajilis kafin ya daidaita me to ya dawo ya zauna falyajilis fa'in istawa ƙa'iman in kuma ya daidaita a tsaye falayajilis ba zai zauna ba wa yasjudu sajdatay sahwi zai sujada biyun da na rafkarwa in ji hadisin da malai ciro wannan hukunci muna tare jayyid amma nan sun fito bayan mun kwatanta ba dana yi tunanin mu kwatanta ne ga yada a samu gabar mantuwar yada ta kasance lokacin ga dalili akan haka dalili akan wannan bayanan da malaye ko wannan hukuncin da ya ciro shi da misalan yace dalilu zalik dalilin hakan shine ma rawahu al-bukhari ma rawahu al-bukhari shine abinda hadisin da imam al-bukhari ya rawaito shi wa ghayruhu da waninsa an abdullah ibn buhaina abdullah ibn buhaina buhaina na'am ban ji ba fa gurin mai da yi in ka sa wa ɗanka buhaina shi kenan dalili shine hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito shi daga da wani ma Buhari ko daga Abdullahi dan gidan Buhaina mace ce fa mu yar ajin mu ce anan anan makarantar yi wallahi Buhaina malam mana da ita masha Allah kuma da gaske da tazo sunan he zama bako eh malam da kana ne kace mana ya daina zama mana bako Na'am, amincin Allah ya tabbata gare su, cewar annan nabiya sallallahu Alaihi wasallama salla bihimu zuhura, lalle annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi musu sallar azahar, ko ya yi sallar azahar tare da su, muna tare? Annan nabiya sallallahu Alaihi wasallam salla bihim al-zuhura. lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallar azhar faƙoma firwa ka'atai ne wannan fa shine hadisi na farko a kitabu sahawi da imam bukhari ya kawo farkon hadisin kenan ma ina ga ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallar azhar faƙoma firwa ka'atai ne al'ulayayi ne sai ya miƙe da a cikin raka'a biyun nan na farko faƙama fi raka'ataini al'ulayaini a wani raka'a biyun ya miƙe raka'a biyun farko walam ya jilis bai zauna ba dama da ya raka'a biyu mai zai yi zai zauna ya yi mai ya yi tahiya ko sai miƙe bai zauna ba ya'ani littashahudil awwal abin nufi domin tahiyar farko ya'ani abin nufi littashahudil awwal domin tahiyar farko domin tahiyar farko dan Allah muna tare faqaman nasu ma'ahu sai mutanen mutanen suka tashi tare da shi waɗannan mutanen sahabban manzon Allah waɗannan mutanen ban ji ba fa sahabban manzon Allah kenan tare da annabi masu suke sallar su shine limamin su Allah ya fahimtar da kai da kake ganin aibin su ko kullun bibiyar aibin su kake ba abun tausayi bane mutanen da manzon Allah ne liman din su baka wahalar da kanka ba wajen aibanta su wajen bibiyar kullun ina da kaga ta ina suka yi kuskure ai kana cikin matsala Allah ya fahimtar da kai faƙaman nasu ma'ahu hatta iza ƙadọ salata har sai da ya gama sallar hatta iza ƙadọ salata har sai da ya gama sallar wantazoron nasu taslimahu mutanen suka saurari sallamarsa waɗanda mutanen sahabban suka saurari yin sallamarsa wantazoron nasu taslima mutane suka saurari zai yi sallama ba ya idar ba kawai sai suka ji bai sallama ba kabbara ko sai ya kabbara wa huwa jalisun yana zaunan kabbara wa huwa fasajada sajidataini sai yayi sujada biyu sujada nawa fasajada sajidataini sai yayi sujada biyu qabla an yusallima kafin yayi sallama wata sujada wannan kai tsaye mai hararo mana wanne a wace gaba Na'am? Ta ukun? Ta hudun? Ƙobla an yi sallama, fumma sallama, sannan sai ya yi sallama. Fumma sallama, sannan sai ya yi? Hadisi na 1220 da Bukhari, kitabun sahawi farko. Farko kana zuwa shi da aka gani, ɓulo-ɓulo da aka gan shi. 1224 ko? Allah sa da aje a gani fa. Kana zuwa in ka haddace shi anan kana zuwa can, kawai dai ka rike nambar da kuma channel ɗin. Nambar da kuma me? Channel ɗin. Hadisi ne na ga Khumasi, mutum biyar suka rawaito shi. Kana zuwa kawai su da ka rike ka rike nambar shi kenan. Allah ya sa muna tare. wanda yake haddace kananan littafin nan fa yayi tsiyar ko yayi arzikin amma in mun ce yayi tsiyar bahaushe me yake nufi ya gama da wanda baya haddacewa duk wanda yake haddacewa ya gama da wanda baya haddacewa dan manya manyan karatu ne aka dauko aka sa aka takaita mana su Allah ya datar da mu thalithan abu na uku mun gama da na biyu daga cikin dalilan da suke sabuban mai sujudu sahawi dama tun a farko ya ce mana uku ne az-ziyada an-naqsu sai mai ash-shakku kaga mun shigo bangare na karshe kenan mala yace thalithan ash-shakku abu na uku daga cikin sabuban da suke sabauta ayi sujudu sahawi shine shakku ko kwanto amma dan Allah a darasin nan ba matsala ba wata ƙura. na'am insha Allah ba matsala malam yace ashakku in an ce kokonto shakku huwa taraddudu baina amrayni shine kai komo tsakanin al'amura biyu at-taraddudu baina amrayn kai komo tsakanin al'amura guda biyu ayyuhuma allazi waqa'a wanne ne daga cikin su ya faru ayyuhuma allazi waƙa'a wanne ne daga cikinsu ya faru ka zo kana ta kai komo kana nazarin kaza ne ko kuma kaza ne an samu mai kai komo to shi ne shakku ɗin nan ta'arifi ya mana definition ne na mai kokonto na shakka sai mala ya ce wa shakku ita kuma kokonto ɗin ko shakku ɗin na ɗan ji ba eh sai tsamo ta a ciki na'am yace wa shakku la yultafatu ilaihi ko kwanto fa ba a waigawa zuwa gare shi ina ma nan ba a waigawa gare shi ba a considering da shi yaushe fil ibadati a cikin ibadu fi thalathi halatin a cikin halaye uku a cikin ibada a yanayi guda uku ba a considering da me da shakku kawai shakku kawai a kore shi muna tare kuwa mala yace al'ula hali na farko kenan alhalatul ula kenan ko idza zakara mujarrada wahamin a idza kana mujarrada wahamin haka yake idza kana idan ya kasance shi me ashakku din kenan kenan idza kana shakku mujarrada wahamin idan kokonton ya zamto tsantsar kawai wahami ne rudani akai la haqiqata lahu bashi da wani tabbaci kal wasawisi kamar waswasi yawan waswasi idan a wannan halin ne kawai ba a lura da shi Allah ya samu na tare kawai tsantsar rudani ne kawai ba bashi da wani tabbas kawai sai mutun ya watsar da kokonton ya watsar da me الثانية حالي نبي كنا الثانية يعني الحالة الثانية حالي نبي daga cikin halaye ukun da ba a waiga ba a waiwayen kokonto a ciki idza kafura idan kokonton ya yawaita yayyawa ma'a shakhsi tare da mutum bi ba da yawa mutum yawa da hausa mai muke cewa idan shakku ya aure shi haka ake faɗa ku a ce shakku ya auruwa ne ku yawan kokonto ya auruwa ne ba mai ana yaya idan ya aure shi ma'abocin yi ne akai-akai jayin idan kafura ma'a shaksi idan ya yawaita wa mutum bi haifu la ya fa'alu ibadatan ta yadda baya aikata wata ibada illa hasala lahu fiha shakkun face shakku ya faru gare shi a cikin wannan ibadar shi ba dama ya zo ibadar kawai sai yayi wannan kokwantan sai yayi wannan kokwantan ka san akwai wanda zai iya zuwa alwala ya maimaita sau biyar ko ya zo gaba ya wanke ya tafi sai ya nazarin kawai sai ya dawo ko yayi kaza haka kokwanto kawai akwai wanda fa sallah sai yana cikin yi ko sai sai ya ji kawai bai ma kabbarar harama ba fa bai ma ikama ba sai ya fasa sai ya sake sai ya tafi haka kokonto akwai wanda abubuwa da su yi ta'auransa akan abubuwa hatta al'amuran duniya ai yana faruwa cewa na ai shakku kokonto ya aure shi ina ga haddar qur'ani ne ba a samu ko ba a samu wanda shakku yake aurensa ya dauko ayar duk hadda duk bayar da hadda in yazo ya dinga kokonto kenan ba fa bugawan malami ba danjar malami amma yana dauko ayar kawai sai ji shi fa ba da dai bane sai ya ƙara koma sai ya tau ya tau sai ya ji ina jin ba a samu a Qur'ani eh eh dan Allah yana faruwa sosai ba duk wanda yake karban hadda ta daban-daban mutane da yawa to sai ya ga wanda ya ji ya gama dandaka haddasa amma da ya dauko ayar kawai sai ya tsaya sai ya ji kawai ba fi malam ɗin da ya ce masa ya ɓata ba amma sai ya ƙara koma sai ya taho yana ci gaba wala wani duk kusan aya ya yi wannan kokwanta kawai yana ƙaulani eh to haka ake samu ya ce bi haifu la ya fa'alu ibadatan ta yadda baya aikata wata ibada illa hasala lahu fiha shakkun face shakku ya faru gare shi a cikin wannan ibadar kamar mace wani baya taba kawo hadda face ya yi kokonto a kai mun ji hali biyu al-thalitha al-halatu thalitha kenan hali na uku idza kana ba'da al-faragh min al-ibada idan kokonton ya kasance idza kana in ya kasance me ashakku din idza kana shakku zaka kaddara auren idan kokonton ya kasance ba'dal faraghi min al'ibada bayan gama ibadar ne bayan gama fala yultafatu ilaihi ba a waigawa zuwa gare shi haka ya rubuta ana hudu fala yultafatu ilaihi ba a waigawa zuwa ga wannan kokonton malam ya tayaqqanil amra matukar bai tabbatar da al'amarin ba muna tare kuwa na tambayi layul tafatun nan ne ko an sa wasalin saɓanin haka don da iya karanta shi da saɓanin hakan ne amma du hakan ne ba za a waiga zuwa ga wannan kokwanton da aka yi bayan gama ibadar ba malam ya tayakkanil amra matukar bai tabbatar da lamarin ba matukar bai tabbatar da da an sa malam ya tayakkanil amuru rawun da rufuwa sai mu ce matukan lamarin bai tabbata ba muna tare dai sako ɗaya ne don haka fayamalu bai makota ba ya ƙailihi kawai sai ya yi aiki da abin da ya ƙininsa kawai ya hukunta kawai tun daga hukunci yadda kawai ya ƙini ya tabbata masa kawai sai ya tafi a kai don allah muna tare akwai matsala? babu matsala za mu tashi a misalin takwas da sauran minti bakwai ai me ya ce misalu zalik misalin hakan shine shakhsun salla dhuhra mutun ne yayi sallar azhar yayi wata salla azhar falamma faragha min salatihi yayin da ya gama sallar tasa shakka sai yayi kokonto shakka yayi me falamma faragha min salatihi yayin da ya gama sallarsa shakka yayi kokonto kuna ya idar hal salla thalathan aw arba'an shin raka'a uku yayi ko hudu ba ya riga idar ba sai kuma wannan shakkun ya zo masa fala yaltafitu li hadha shakki ba zai waiga ga wannan zuwa ga wannan kokonton ba wannan shakkun ba kawai yayi watsi da shi illa illa sai dai an ya tayakkana sai dai in ya sami yaƙinin annahu lam yusalli illa thalathan ce fa shi bar bai sallar raka'a komai ba sai uku bai sallaci raka'a hudu ko biyar din ba a uku yayi annahu lam yusalli illa thalatha ya sami yaƙinin cewa shi fa bai sallaci komai ba sai raka'a uku fa innahu yukmilu salatahu to lalle shi zai cika sallarsa nawa dai karo zai karo daya in qaruba zamanu in lokacin yayi kusa in qaruba az-zaman in lokacin yayi kusa thumma yusallim sannan sai yayi sallama tunda ya ci ko dayar thumma yasjudu lis-sahwi sannan sai yayi sujada domin rabkanuwar wa yusallimu kuma yayi sallama wace sallama daya nan nam ba'di fa illam yadhkur in kuma bai tuna ba illa ba'da zamanin tawilin sai bayan dogon lokaci illa ba'da zamanin tawilin sai bayan dogon lokaci a'ada salata min jadidin ya sake sallar daga sabuwa a'ada salata min jadidin ya sako sallar kawai daga sabuwa nan me ake magana bayan ya idar da sallar sai ya tuna tunawan kuma ya sa masa yakinin tabbas fa raka uku yayi kuma lokaci ya tsawaita kaga ta an bar masallaci ma har an fita ya tuno kawai ya dawo ya sake sabuwar sallarsa idan kuma lokacin bai nisa ba yana cikin masallacin sai yayi mai ya dawo da raka ɗayan ya cika ta yayi sallama yayi mai yayi ba'adi وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة أما كنت أورارا دبا ودنا أكمبا وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة أما كنت أورارا دبا ودنا أكمبا فإنه معتبر ولله شيء أبل أكريني أبل دوباواني فإنه معتبر أبل أكريني muna tare ya ce wala ya hulu shakku fi salati min halaini wala ya hulu a shakku shakku ko kwanto a cikin sallah baya kubuta baya wofinta ya zama ya bar min halaini cikin halaye biyun nan halaye nawa biyu ya mana ruwa biyu ko sai ce alhalul ula hali na farko din an yatarajjaha indahu ahadul amrayni ɗaya daga cikin al'amura biyun ya samu rinjaye a wurinsa ya samu rinjaye ba yana kokonto tsakanin a da b ba yana kai koma ba wanne ne ya faru to ya samu ɗaya daga cikin ɓangarori biyun kuma ya yi rinjaye a tattare da shi fayamalu bima tarajjaha indahu sai ya yi aiki da abin da ya samu rinjaye a wurinsa yana kokwantan hudu ne ko uku ko sai ya sami yakinin nawa uku yayi kaga zai aiki da nawa yanzu uku ne tarajjaha indahu shine abin da ya rijaye rijaye yayi rijaye a wurin sa fayutimmu alaihi salatahu wa yusallim sai ya cika sallar sa akai yayi sallama thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim sannan yayi sujada domin rabkanwar yayi sallama wace Na'am, ba'adi. Misalu zalika, misalin hakan shine shakhsun yusalli adh-dhuhra, mutum ne yake sallar azhar, ni ana tare ba? yake sallar azhar fa shakka fi raka'a sai kokonto a cikin raka'a yayi kokonto a cikin hal hiya thaniyatu aw thalithatu shin ita ta biyu ce ko ta uku ita ce ta biyun ko kuma ta nawa ta uku lakin tarajjaha indahu annaha thalithatu sai dai sai tabbata ya samu rinjaye a wurinsa cewar ita din raka'a ta uku ce tarajjaha indahu yace lakin sai dai tarajjaha indahu yayi rinjaye a wurinsa ya samu rinjaye kenan kaga yaqini yazo annaha thalitha ita ce ta uku fa innahu yaj'aluha thalitha to lalle shi zai sanya ta ta zama ta uku ne tunda ya samu rinjayen cewa ta uku ce fa ya'ti ba'daha bi raka'atin bayan ta sai zo da raka'a guda wa yusallimu ya sallama Allah ya samu na tare yana cikin raka'a ne kawai sai hau kokwantan ta biyu ce fa ko ta uku kawai sai ya tuno ai ga ta biyun can lokacin da ya har ma ya zauna ya yi ta hiya yanzu ta uku ce kawai sai ya batta ta uku tun da ya sami mai rinjayen cewar ta uku ce ta haka fayati ba'daha bi raka'atin bayan ta sai zo da raka'a guda wa yusallimu ya sallama thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim sannan sai yayi sujadar rabkanwa domin rabkanwar ya sallama ita ma wace sujada ce wannan ba'adi Allah ya sa muna tare mu ƙara mana yace ga dalilin hakan dalilu zalika ma thabata fi sahihaini wa ghayrihima abin da dalilin haka shine hadisin da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim da wasun su ma ma thabata fi sahihaini abin da ya tabbata a Bukhari da Muslim wa ghairihima da wasunsu min hadisi Abdullah ibn Mas'ud daga hadisin Abdullah dan Mas'ud cewar amincin Allah tabbata gare shi cewar annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi kokonto a cikin sallarsa idza shakka ahadukum fi salatihi in ɗayan ku yayi kokonto a cikin sallarsa falyataharra sawaba to yayi kirdadan daidai din yayi kirdado na me na daidai din falyutimma alaihi ya cika sallar tasa akan wannan daidai din da yayi kirdadan sa kaga can abin da ya rinjaye masan kenan thumma liyusallim sannan kuma yayi sallama thumma yasjudu sajdataini sannan sai ya sujada biyu na rafkanuwan kenan ba hadha lafzul bukhari wannan lafazi ne na imamul bukhari insha Allah da mu tashi ame alhalu thaniya ba da mu tashi anan darasi na shida insha Allah em kun ga yayin tace mana wai bukhari muslim bukhari muslim bukhari muslim jiya muna hanyar kano mun tsaya a wannan wurin waye kwanar huguma ko wasu almajirai suka zo kowace ni ban gansu ba ma da na gama abin da danyi na jefa gwangwanin wani abu haka juji kawai sai ga almajirai tsalle ya dauka suna riga ya dauka wannan dama akan jujin suke ko ta ina suka zo nake tambayar ya ce wallahi tahuwa suka yi suna can ya ce bangansu ba fa ya ce shi da suka zo masa ya ce malam ka yi haƙuri ban da ɗan abin da dan baka ban da canji sai ya ce to ina son robar ya ce sai na shayi na rage masa na bashi robar sai na ce kaga da a ce al'umma da su gano su yi wa kansu adalci yara su samu ƙur'ani cikin sauƙi da kwanciyar hankali ba sai sun yi wannan abun da wani ma ba zai sha'awar karatun ba su ga an jefa abu a juji su kai masa hannu na ce da duk wanda zai kai wa malami karatu 'ya'yansa su yi karatun allo idan a wata a shekara yaron nan zai ci buhun masara a yi estimating to sai malami baban ɗaya taho da buhu biyu ɗaya na malam ɗaya na yaransa ya san a shekara zai ce in aka lissafa aka ga a shekara zai ci buhu goma na masara sai a taho da buhu ashirin in ‘ya'yanka biyar ne sai ka in ka gaba za su zo ba za ka iya providin buhu ashirin na yara biyar ba buhu ɗari kenan ko sai ka ebo biyu ko ka kawo ɗaya wata shekarar in ya gama ya ka kawo wani na ce sai ka zo da buhu ashirin goma nasa goma na malam akwai lokacin da malam zai fita sabgar neman kudinsa har dai tafi wata kano ya tsaya a kwanar huguma akwai wannan lissafin yana nan a gaban yaro yana ba shi ƙur'ani akwai lokacin da yaron zai tafi bara ya je tasha a jiho gungwani a juji na maltina ya ɗauka yana kokor siɗa me zai yi karatu haka ne amma idan da abincin fa kaga zai zauna yi karatun bashi da tunanin yaushe za a tashi mu tafi bara ko yanzu ma gurin da na saba zuwa in samu kar wasu su riga ni zuwa su samu sai ba ni labarin wani malami ya na sa sunan a yake ce in ka je wajen masu turi da su iya tura maka sai na ɗauko waya ta na shiga tiktok sai na sa sunan ya haya musussuka sai na sa sunan sai yake ce shi kaga yana da wannan tsarin ya ce amma matsalar da aka samu malar yanzu shi kuma duk wani littafin musulunci ya watsar da shi in ba ƙur'ani ba ina sawa na ji gabar da suke kamar muhawara da wani ya kira shi a waya irin wannan hadisan ne kawai sai na ji wani kawai yana maganan a cikin maganganun fa ai ai menene kirista ma su yi haƙuri da da su karanta bukari da musulun ba ya ce mana bukari da musulun ba to da da su karanta bukari da musulun sosai su san su ma da duk masu da'awar sunna duk wani mai ikirarin shi sunna sunna yake danganta kansa da sunna astaghfirullah dai sai wasu kalmomi kawai eh sai kuma babban abin da ya fi ban takeici masu kiransa a waya din sai mutum ya kira shi kuma ba shi da kyakkyawan cikakken ilimin da ya kamata ya kira shi su tattauna sai tattauna rai na fahimci mutum ƙara ɓatar da mutane yake ma da sunan shi wai zai tattauna da shi tunda magana yake filosofanci ne a ciki iya magana yake aiki da shi kaga in baka iya maganar ba sai mai sai ka ɓatar da al'umma sai ka ɓatar da al'umma in dai za ku tattauna da mutum akan matsala ta addini ba ka da gamsassun nasoshin da za ka tattauna da shi ko kuma kana da su shi kuma damuwarsa filosofanci ne magana ce kaga ba ka iya magana da shi ba ka yi shiru in ba ka wadaka batar da na gefe yana ce sai ya kawo masa akwai hadisi da annabi ya ce ku yi sallar isha ya ba da umarni ku yi sallar isha'i lokaci kaza raka'a kaza yana ce masa ai annabi ya ce sallu kamar aitumuni kaza ya ce a'a yayi ne ya ce ku yi cifa ya ce ku yi umarni ban san ko an fahimcen ba a takaice dai naga shi mai tattaunawa da shi da haƙura yayi ba zai batar ba saboda wani kuma sai kira yake bayanin malam muna jin daɗin tattaunawa wannan daga waimina ana wayar mana da kai ana kaza ana kaza malamin na hannun iso ina jin tausayinsa saboda ya samu duniya iya duniya eh duniya iya duniya ta samu amma ya al'ummar da suke gabansa kuma da haka za su tashi ba shi mai gamu yake ce matsalar kawai yanzu wannan abin da ya sha duk yaran da suke gabansa su ma haka za a shayar da su haka za a yi mai a shayar da su a zagi a yi karatu na gaske wani irin karatu sama-sama ka yi ɗanyi littafin bariwa biyu ba halari ka ji ka iya yanzu ana larabci kana iya mayarwa shi ne ka yi karatu kayi ahalari kaje risala kayi ziya kayi risala kaje ina ne sai kaga na gama ahalari a fikihun nan fa nayi izziya nayi risala na kai har mudawwana na kai kai kaga kawai ka kai karatu yanzu lokacin na'am farawa akai eh ka ji a ranka yanzu in littafin ka kwaya dubu biyu ne a daki ka gama da su banda kananu irin waɗannan ka ji yanzu ka fara karatu na gaske da'ayi da tsarkakakke zuciya sai ka kubuta daga irin waccan fitinar amma in za ka hau karatu da wata irin manufa daban da ta wuce kawai neman fahimtar addinin Allah shi ya fi sauƙi irin waccan zamiyar ta kama ka ban san ko an fahimcen ba da gudu da wurwuri irin zamiyar wacce za ta kama ka don Allah mu dunkufa mu yi da gaske kullum mu ji kawai yaya kaza yake a musulunci ko mu nemo shi a cikin littafin magabata ya suka yi mu aikata haka sai mu zauna lafiya sai mu zauna wallahi da gaske fa yake maganar kuma mabiya mabiya wai suna fahimtar abun a matsayin haka an ce annabiya ce kawai babu wani annabiya ce kawai qur'ani in ba aya ce tace ba babu wani annabiya ce kai yanzu kana jin wannan ya zaka kalli mutum na'am yanzu muna karantowa din nan yace ma thabata fi sahihaini yace yace abun da ya inganta a cikin bukhari da muslim misali sai ne wani lafazi na korewa in ce babu wannan maganar ai ba ƙur'ani ba ne yara ku fahimci zancen in Allah ya sa kuna da rabo wani mata shi da ya ce subhanallahi eh malam kuma an sake shoulder ba haka bane ba in ba ku da rabo kuma ku ji na'am eh ku bina akan haka dan Allah ayi karatu na gaske subhanaka allahumma biham na'am wa alaikum assalam na'am Na'am.
Jamilu Zarewa.
Na'am.
Akan da na Alfiyar Kusu na nan a nan Ballaga.
Na'am.
Wata biyu ko na Hmm.
Da kawo irin wannan misalin cewa da gaske mutum idan ba shi da ilimin tattaunawa da wani wanda yake ba nasa ba ma'ana ba ahlu sunna ba Hmm.
wanda yake ba musulmi ba Hmm.
hakura da tattaunawa shine abu da gaske da yawan mu ɗalibai ko ce wasu ma irin wanda ba mu faro hanyar halittar ba aka samu irin wannan hirar ko a makaranta ko wani abu wani ya ji ko wani abu a cikin daba hira wani ya ji cewar